بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايا حق godiya ta tabbata ga Allah da ya saka nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na Bulughul Mara muna cikin kitabu tahara yau za mu tashi babul haidi baban da zai bayani akan abin da ya shahi haid haila shine jinin al'ada, ko ana cewa hadatil mar'atu tahidu haidan wa mahidan, ana iya cewa ita ha'id ma'ana in jini ya gudana a gare ta sai a ce hadatil mar'a. Shi yasa suke ce a yaren larabci abinda ake ce ma'alhaidi shi ne asilan, ma'ana zuba gudanar jini. Ana iya ce hadal wadi idasala, ma'ana tabki. ya, ya ma'ana ya, ya, ya kwarara idan yana gudu a shari'a kuma an ce alhaid ana nihi damun damu damu tabi'atin wani jini ne na ɗabi'a waje billatin da kuma halitta wanda yurhihin raham rahim ma'aifa ke zubowa ya atadu mura'atan balighatan fi awqatin ma'luma wanda yana yana faruwa ne ga mace wadda ta balaga a cikin lokuta sanannu ko an aisha radiyallahu anha daga aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta أن فاطمة بنت أبي هبيش للي فاطمة إر أبي هبيش كانت تستحاض تاكسن تنا زبر دجيني كود يوش جيني نتارد إتبايا سياوة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله يتي متى إن دم الحيض دم أسود أسود يؤرفُ lalle shi jinin haila jini ne baki wanda ana gane shi kenan tunda ita ko da yaushe tana cikin jini kenan duk lokacin da ta ga ya zo mata baki kenan wannan jinin haila ne a wannan lokacin kenan sai ta bar abin da ya shahi ibada fa'ida kana dalika manzo Allah ya ce mata idan irin wannan jinin ya kasance a gare ki wata rana sai kika ganshi baki fa amsiki anis salati ki kame yin sallah fa idza kana al-akharu in wanin sa ya kasance fa tawadda'i sai ki alwala wa salli ki ci gaba da sallah ko yana ita tana da jinin rashin lafiya ko da yaushe akwai jini tare da ita to shi ne manzo Allah ya nuna mata kenan a cikin wannan halin da take ciki in ta ga jini wanda yake baki kenan sai ta yi sai ta kame game da yin sallah in ta ga wani wanda ba shi ba sai ta yi arwalla ta cika da sallah ko da ko yana zuba wannan hadisi rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi wannan sa'i da nasa'i wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta hadisin wastankarahu abu hatim amma shi abu hatim ya nakara hadisin ma'ana ya nuna hadisin kaman akwai wani abin inkari a ciki sai da daraja hadisi hadisi ne ingantacce abu dawuda da nasa'i sun fitar da shi kuma ibn hibban da hakim sun inganta shi ya zo ma a cikin al-muharrar abin nan addar qutni yake cewa ruwatuhu kulluhum thiqatun marawaitan hadisin gaba ɗayan su yaddaddu ne hakim yace hadisin yana ala shartin muslim shartin muslim ya zo a cikin at-talkhis cewa imam muslim ya rawaito shi a cikin littafin sa hadisi mai lamba 333 amma bai ambaci wata wadda'i ba ko wannan kenan a takaice da hadisin ingantacce ne kenan a cikin wannan hadisin ana mana bayanin jinin haila baƙi ne sananne da tabbatar da hukuncin shi kenan duk lokacin da mace ta ga kanta cikin wannan irin wannan jinin mai irin wannan siffa to haramun ne gare ta ta yi sallah ko kuma halabun ne a kusance ta ma'ana ana nihi a yi kwanciya da ita amma ba haramun ba ne a kwanta tare kwanciya dai abba za a yi ba ko a cikin wannan halin ko ba mu yi da shi ba ko na wannan kenan kenan hadisin yana yin bayani akan abin da ya shahi wannan kenan sai wafi hadisi asma'a binti umaisin a cikin hadisin asma'a ‘yar umais inda abi dawud a wajen abi dawud ya ce wal tajlis ta zauna fi mirkanin ko ya ce ta zauna fi mirkanin almirkan aka ce shi ne mai ake cewa daro daro ko mu ce babban roba wacce ake wanke tuhahi a ciki kenan babban daro ko roba mai faɗi sai mace ta zo ta zamna a ciki ya ce mata ta zamna ciki fa'iza ra'at sufratan fauƙalma in ta ga wani fatsi jini mai kalan fatsi saman ruwa wanda yake shi ba ruwan goro haka fatsi in ta gan shi saman ruwa to faltaktasil sai ta yi wanka lizuhuri wal asr sai ta yi sallah a zuhur da la'asar gusulan wahidan wanka guda wa taktasilu lil maghribi wal isha'i gusulan wahidan sai ta yi wanka guda don sallar magariba da isha'i wa taktasilu lil fajri gusulan wahidan sai ta yi wanka guda don sallar alfijiri wa tatawadda sai ta yi alwala fi ma baina zalika tsakanin waɗannan sallolin kenan jini na zo mata ko da yaushe to yanzu aka ce sai ta shiga cikin daro ta zuba ruwa ciki sai ta zamna in ta zamna in ta ga jini mai ruwan fatsi ruwan goro saman ruwan to yanzu sai ta yi wanka kenan alama ne na tsarki shi wannan ba a lissafa shi cikin ma'ana na cikin jinin haila in dai fatsi ne kenan sai ta yi wanka wannan wankan da ta yi sai ta yi sallah a zuhur da shi ko amma za ta yi alwala tsakaninsu kuma sai ta sake wani wanka ta yi mai magariba da isha'i amma ta yi alwala a tsakaninsu sannan ta yi wanka domin mai sallar asubahi ko kenan idan jinin fatsi ne wannan ba jinin haila ba ne wannan bai hana mutum ta yi mace ta yi ibada sai ta yi ibada ta yi wanka ta yi ibadarta ko kenan wannan hadisin na nuna mana cewa akwai jinin istihada jinin rashin lahiya a wasu mata da kuma bayanin hukuncinsa da haka idan aka jarrabi mace da irin wannan ciwo na zubar jini to za ta iya bambancewa tsakanin kwanukan al'adarta da kalan jinin haila kenan duk lokacin da ta kan shi baki kenan wannan na nuna mata kenan wannan na al'ada ne kenan a wannan lokacin sai ta kame game da yin sallah ko da kuma tsakanin jinin ciwo shi hori ne kuma mai haskakawa eh ja ne mai haskakawa faci kenan to ita kenan mace tana kamewa daga sallah ba za ta yi sallah ba a cikin waɗannan kwanuka a lokacin da jininta yake baki in ya canza daga baki zuwa ja to wannan alama ne ne na tsarkakuwa daga jinin al'ada sai ta yi arwalla ta yi sallah saboda ta waye gari mai tsarki jinin istihada baya ɗaukan hukuncin ma'ana jinin rashin lahiya kenan bai ɗaukan hukuncin da jinin a haila yake ɗauka na barin yin sallah da makamantansu a'a ko saboda shi jini ne na ciwo mace za ta zamantawa mai tsarki tare da shi kenan duk abin da jinin haila yake hanawa shi wannan jinin bai hanawa ko kenan za ta yi wanka ga kowace salloli guda biyu wanka ɗaya a zuhur da la'asar wanka ɗaya magariba da isha'i wanka ɗaya alfijiri sallar asubahi wanka ɗaya Ɗagon kwaya? Shi wannan hukuncin shi hukuncin jinin mi, jinin nifas, jinin biki. A shi yana bakin iyaka, yana da bakin iyaka shi kwanuka ko, shi ne kwana arba'in. Kwana arba'in, shi bai bai da wani abin nan, bai da wani ai alama ta shi.
da sai barin in ya ba da siffar ɗa kuma ka ɗaya shi na wani jinin aihuwa ne da amma kan ke guda jini ne haka ya ba da ce ya tsara ya sallah shi ne malamai sun yi saɓani zubar jini na abin na aihuwa yana iya zuba kafin aihuwa da kuma bayan aihuwa ko shi yasa suka ce inda bari ne mace ta yi sanadiyar shi jinin ke zuba wannan jini ne na nifas inda saboda barin ne ko kahin barin ta yi rika zuba duk yana iya faruwa wannan to wannan duk yana ɗaukar hukuncin abin nan nifas ko kenan shi bakin me ake cewa yawancin shi kwana nawa kwana arba'in kenan in ya huce kwana arba'in kenan duk wanda ya zo baya wannan ba a ɗaukar shi jinin nifas sai a ɗauke shi jinin istihada kenan kenan a lokacin nan sai ta shiga cikin irin wannan hukuncin da muke bayani ko sannan me ake cewa Jinin biki ne. Tunda sanadiyyar ɓarin nan ne jinin yake zubowa. Sun ce yana zubowa kafin ɓarin ko kuma bayan ɓarin duk yana ɗaukan wannan hukunci. Eh a wannan lokacin ba? Inda yana zuba. Wannan kenan. Malamai sun saɓani wasu suna cewa shin za ta yi kowace sallah za ta yi mata za ta yi arwallah saboda ita tana ɗaukan hukuncin hadasin da yake baya yankewa suna cewa a'a ala kulli halin dai wasu malamai suka ce shi jinin jamhur malamai sun ta yi akan cewa irin su abu daga cikinsu akwai abu hanifa da malik da shafi da ahmad abinda aka rawaye daga ali ibn abi talib da abdullahi ibn abbas da aisha cewa ba wajibi bane zaman ta kowace sallah sai ta yi alwala suka ba da bayani akan wannan hadisin ala kulli halin dai wannan shine a takaice wa an hamnata binti jahashin daga hamna yar jahash qalat tace kuntu ustahadu haidatan kathiratan shadida na kasance ina zubar da jini da yawa sosai fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai na zo wajen annabi astaftihi ina neman fatawarsa faƙala sai manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata inna ma hiya raqdatun min ash-shaytan ko ma'ana wani zungura ne da shaiɗan yake yi wa ma'aifa da ƙahoshi sai jijiya ta yanke da jini saboda haka in mace ta samu kanta cikin irin wannan halin ya ce fata hayyazi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam kenan in ya zamanto mace tana Allah ya jarabe ta da irin wannan rashin lafiya sai ya zamanto kuma jinin nata baya nuna bambanci ma'ana ko da yaushe kala guda ne can baya mai bayani kenan in tana iya ganin shi wani lokaci yana iya canzawa ya koma baki kenan lokacin da ta ga ya canza ya koma baki kenan sai ta ɗauke shi wannan haila ne to in ya zamanto ba ta iya fayyacewa tsakanin wannan jinin kenan yanzu sai ta yi haila kwana shidda ko kwana bakwai don shi ne mafi yawan kwanukan masu al'ada daga uku zuwa ma'ana kwana shidda ko kwana bakwai kenan sai ta tsaya kowane wata kwana shida ko kwana bakwai sun maktasiri yani ba ta sallah ba ta azumi sun maktasiri ya ce sannan sai ki wanka fa'izastan ka'ati ko sannan sai ki wanka kenan fa'izastan ka'ati fasalli arba'atan wa ishirin kenan idan kika tsabtata ma'ana ta yi wanka kenan za ki sallah arba'atan wa ishirina au salasatan wa ishirina wa sumi wa salli ma'ana kowane wata za ki sallah kwana ashirin da hudu an ɗebe kwana nawa kenan kwana shidda au salasatan wa ishirin ko kwana ashirin da uku an ɗebe kwana nawa kenan kwana bakwai wa sumi wa salli ki azumi ki sallah fa inna zalika yujzi'uki wannan kawai ya ishe ki wa kadhalika haka faf'ali ki aikata kulla shaharin kowane wata kama tahidun nisa'u kaman yanda galibin mata suke yi fa in qawiti in ma kina da ƙarhin da ala an tu'akhkhir az-zuhra ki jinkirta sallah a zuhur wa tu'ajjil al-asra ki gaggautar da la'asar to ki amma maimakon ki yi sallah a zuhur a farkon lokaci kina iya jinkirtawa har zuwa ƙarshen lokacinta ko ma'ana sai ta haɗa sallolin sun mataktasili hina ta tsohirina sannan sai ki wanka a lokacin da kika tsarkaka wata salli zuhura wal asra jami'an sai ki sallar a zuhur da la'asar gaba ɗaya yana sai ki jinkirta sallar la'asar a zuhur daga farkon lokaci har zuwa ƙarshen lokacinta a lokacin sai ki wanka yi arwala sai ki sallah azhur da sallar la'asar tare kenan anan kin ga kin shinkirtar da sallar azhur kin gaggautar da sallar la'asar thumma tu'akhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isha sai ki jinkirta magariba ki gaggautar da sallar isha'i thumma taftasilin sannan sai ki wanka wa tajma'ina bayna as-salatayn ki hada tsakanin sallolin nan guda biyu faf'ali to in kina iya yin haka to i وتغتسلين مع الصبح وتسلين سيكي وانكا تارد صلى الصباح سيكي صلى قال يجي وهو أعجب الأمرين إلي wannan shine mafi shawan al'amurra guda biyu a wajena ko ma'ana ko me ake cewa kowace sallah me ake cewa ta yi wanka ta yi alwala ta yi ta ko kuma ta jinkirta sallan guda sannan sai ta yi wanka bayan ta yi wanka ta yi alwala sai ta haɗa sallolin ya ce wanga shi ya yi soyuwa gare shi rawahul bukhari hamsa marawaita guda biyar suka rawaito shi illa nasa'i sai dai nasa'i wa sahahu tirmidhi tirmidhi ya inganta shi wa hasanahu bukhari bukhari ya hassana hadisin. Ko? Yana hadisin a cikin shi akwai samuwar mata masu al'ada a masu jinin rashin lahiya a zamanin annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ko? Kenan shi wannan jinin na ciwo wannan ba jini ba ne na al'ada na ɗabi'a, a rishin lahiya ne da yake samun mace kuma sanadiyar zungurar da shaiɗan yake ma ɗan adam a magudanar jininsa. kenan macen da aka zarabe ta da irin wannan ba ta iya gane al'ada hailarta ta tun fil azal kayan wannan ya same ta ba ta iya bambance kuma tsakanin jina ne to ita wannan za ta yi al'ada ne za ta yi abin nan haila ne da barin sallah da azumi da makamantunsu kamar yadda yake al'adar mata a cikin kwanuka kwana shidda ko kwana bakwai. Ko? يا عيسى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله